الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattala mu a wannan masallacin ƙarƙashin darasi na rubutu ta yana wani tafiƙin yau ina ga rana ta litin 29 da wata na safar hijira ta alaihi sallam daga maka zuwa madina 1446 wanda ya yi daidai da biyu da watan tara shekara ta 2024 ya kula musallihu rahimahullah ta'ala babu alwala'i ya ce babin da ke bayani akan alwala alwala'u ya ce abinda ake ni da wala'u huwa anna man ataka abdan shine duk mutumin da ya yanta bawa aw ama ko kuma baiwa sara asiban li hadal mu'ta ya zama to shine asibin wannan wanda ya yanta kenan yanzu kana da bawanka ko baiwarka sai ka yanta shi kace ya zama da to yanzu zamanka a wajen shi asibi abinda ake ni da asibi wanda ko kai kaɗai ka rage za ka cinye duke shi gaba da kiranar da zai mutu babu iyalansa wanda suke cin ganansa to dukiyar gaba ɗaya za ka cinye shi yasa a wannan gurin ne mace take cinye gano ita ma gaba ɗaya yanzu mace ta yanta bawanta sai ya mutu bashi da magana duka dukiyar za ta ɗauke ba a ce ba ai mace ce tun da mai zaman ta mene asibi kenan duk wanda yake asibi to shi zai ci da shi fa yassa yiku jami'a hakamin ta asiri dukkan hukumcin yadda ake da mutum iya zama in asibi ne to haka zai ɗauka shi wannan inda adamin asaba minan nasabi amma da sharaɗi lokacin da aka rasa asibi na nasaba kenan in aka rasa wanda suke asiban shi na nasaba kenan za su cinye duke shi gaba ta nasaba to wannan maulan shi yake cinye ta gaba ɗaya fayarisu sai ya gane shi tunda shi yanta shi wa ya kunu waliya da wai zamanto maulan shi kenan fin nikahi in aure za a yi mishi ma'ailo kai ne waliyinsa kai ne mashi mutu al'amarinsa wa ya ta wallata gasilahu in mutuwa yi kai za ka jibinci wankansa wa takfinahu kai za ka samu shi likafani wa salata alaihi da yi mishi sallah idan kaga sallah ma ba ba kawai da kawai mutum da an yi mutu a yanzu kawai mutane su haɗa a ke ya kamata in dai ba wanda aka da aka bashi mai don wannan aiki amma an ba haka yanzu misali wani manyan gurare irin su harami in su yi manyan masallaci haka to idan aka kawo gawa kenan an san da wanda aka ba sallar gawa ne jagoran amma in ba haka ba kenan wanda yake majibinci shi kamata a ce ga wanda zai ودفنه عند موتي da binne shi gurin mutuwarsa wa gairi zalika da wani wannan ma kama anna tajibu alaihi jami'ul huquqi haka nan dukkan haƙi a wajaba akan sa Allah ya tajibu alal asibi wanda take wajaba akan asibi kenan yanzu tunda kai ka yanta shi in ba shi da magana kai zaka ci duke shi gaba daya kai kace jibantar dukkan al'amarin sa to kai ma kuma za ta iya dawo maka ha'ilu ɓangaren ta hau a kanka inda adam judi asaba minan nasabi idan aka ce ya taɓa wani abu misali ya yi kisan kai zai biya diya akan kuskure da kisan kuskure da yan wa ake gamuwa a biya mutum diya kisa na gangamin da mutum ke ɗaukar kansa amma na kuskure dangi suke ɗauka to shi kenan yanzu ya yi kisa na kuskure ya kaɗe mutum ya mutu to shi kenan yan duka za ka ɗauka tun da kai ne asibi ya kawo maka aiki inda adam jubi asibati min amma da sharɗi in ba shi da asibi na nasaba kenan zai asibi na mai na wala'i kal akali anhu kamar ya ɗauke mishi diya wa gairi zalika ko wani wannan ma idan aka biyo shi wani abu na'am to malike cewa alwala'u liman ataka a kullum wanda yake wala'i akan bawa wanda ya yanta shi kamar da yake cin hadisi na Aisha kenan yanzu misali ni ina da bawa sai na saida maka shi kai ma ka saida wancan shi ma saida wannan to zo nan na ƙarshen shi kuma sai yanta shi to yanzu mu wa'annan da muka sassai don wa'annan ba muke da gado a'a wancan wanda ya yanta shi shi ke da gado kenan ko mutum ɗari suka yanta shi ai suka sai da shi amma wanda ya yanta a cikin da na ƙarshen nan da haka shi ne ke da walayi a kansa wanda cikin hadisi na aisha faman a taƙa mamlukan abdan au aman wanda ya yanta bawa namiji ko mace ishaqa wala a hadal mu'ta ya cancanci wala ina wannan bawa da yanta da hadisi Aisha al'ati saboda hadisin Aisha da zai zo wa hadha mujmaun alaihi baina ammati al ilmi wannan malamai gaba da sun ijma'i akan wannan masala na'am
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إنما الولاء لمن وعدك متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وخرج له عنه لا أنه في اختلاف الدين يكون له ولاء لكن يصنع منه جهل ولا يكون في اختلاف الدين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلم مسافر ولا كافر مسلم متفق عليه هذا هو الأثر
to abu na gaba ma da ya ce wa ya jibu wala almutak haka ne ko? lilmutik ya ce wala'i na bawan da aka yanta yana waje ba ga wanda ya yanta shi kiran inda kai ka yanta bawa to ya waje ba kai ne wani shi wa nikta lafa dinu ba ko da addini ya sha bamban kun gane ku liƙaunin rasulun sallam saboda annabi yana cewa innamal wala'u liman ataka yace wala'i na wanda ya yanta ne muttafaqun alayhi min hadisi aisha kenan ko da shi wanda ya yanta musulmi ne shi ko wancan ba musulmi bane radiyallahu anha wa zahabu jumhur ahli ilmi amma malamai sun tayi sun ce ila annahu in daktila fi dini yakun lahu wala'uhu suka ce eh idan addini ya sha bamban da wanda ya yanta da wanda aka yanta addinin ba ɗaya ba ne to e a nan lalle wala'i nashi ne wanda ya yanta amma sai dai mi lakin yusuf na min ɗiyars sai dai an ce ba zai gade shi ba tunda shi gado shi kuma ka'idar shi sai mai sai addini ya zama ɗaya kenan a nan wala'in shi yana da kwai amma ban da gado fala yarsu inda inda ikhtilafi din in dai addini ya sha mai ba zai gada shi ba din kauli sallallahu alaihi wasallam da annabi na cewa la yarsu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslim musulmi bai ya gadan kafiri kafiri bai ya gadan musulmi muttafaqun alaihi wa hadha mujma'un alaihi huwa al-aqrab ina taka alaihi birhan aw bi katabatin aw tarhib falahu alaihi wala وأنتك عليه بأي وجه من وجه صادقة من أو غير صادقة أن يملك أحد مطالبه الذين يعتقون إذا ملكه يعتق عليه أو يعتق عليه بما تعتبت له بأن يجيءه على نفسه باحتساب أو يعتق عليه بتنفيذه وأن يقول إذا مت فأنت حر أو أو أتقوا عليه قمده باستلابه لأن لأن يختارها أي بجامعها وتعليمه ثم تريده ابنا أو بنتا وأنها تعصب إذا مات فإن ولاء هذا الأمر أو الأمر الذي التي التي يكون في جميع هذه الأحوال هذا السيد ويجب عنه حسب بعد موته وهذا قول آمن أهل العلم حديث عائشة الصادق لأنه لا تكون من ماله بسبب يكون إلى له كما لو بالشر فتكفر
to ya yake cewa wayin a taƙa alaihi birahimin idan mutum ya ‘yantu dalilin zumunci a gare ka mana gane ya kun sa a ƙa'ida ta musulunci idan mutum ya mallaki ɗan uwan shi to kawai ya ‘yantu yanzu misali ka ba da sayo maka bayi kawai da aka yi sai aka sayo maka wanka aka maka kawai aiwa na ne to ya ‘yantu ko aka maka babanka ko kanin babanka to kaga ai shikenan yanzu da mutum ya sai dan uwan shi to wannan dan uwan ya yantu to yanzu shikenan idan dan idan ya yantu dalilin wannan dangantaka zumunci au bi kitabatin ko ka dora mishi fansa ka ce je ya nemo kaza ya zama da a ana dora mutum fansa ko ka dora bawanka kudi ya je ya nemo fansa misali ka ce na ɗora maka miliyan guda kowane wata ka kawo mini jika hamsin hamsin kenan idan kai wata ashirin ka biya miliyan guda ka zama ɗa to ya yanti da wannan ɓangaren ta ɗora mashi fansa auta dibirin ko kuma ka ce na bai da ka mudabbari me ake sa mudabbari ka ce mashi an ta horon an dubirin mini ka ce kai ka zama ɗa in na mutu duk da na mutu kai ɗa ne to shi kenan falahu alaihi wala to har yanzu kai ne dai wani shi ya kake da wala'in shi kenan yanzu ko da ɗan uwanka ne tun da dai ya yantu ne ta dalilinka to har yanzu kenan ba a ce ba a tun da ɗan uwanka ne wancan wala'i babu shi har yanzu kuma kai da wala'in shi da zai mutu ba shi da wani kai za ka cinye dukiyar gaba da kenan ba a ce ba ai daman ai saboda ɗan uwanshi ne ya yantu kai tsaye kenan babu wala'i anan a akwai wala'i in ma babu dai wancan botar tun da ɗan uwanka ne to amma akwai wala'i yawwa to sai yake cewa faiza a taƙa alaihi bi ayi waje minan auji sabiƙa idan wanda ka mallaka ya yantu a wajenka da ɗaya daga huskokin da muka ambata ko dalilin ɗan uwanka ne ko da ɗorin fansa ko da cewa kai ɗa ne bayan mutuwa na abu wannan hanyar ya ce kana yamliku ya ce ka an yamlika kenan a hada a ƙaribihi kamar mutum ya mallaki ɗaya daga cikin ‘yan uwansa allazina yaqtiquna idza malakum wanda in dai ka mallake su ko sun yantu fa ya tiku alai yace to yan wannan dan uwan naka ya yantu aw ya tiku alai bi mukatabatihi ko kuma ya yantu saboda ka dora mishi fansa ka ce je ka kudi bi an yabi'ahu ala nafsi ka sai da shi akan kai shi shine ake sai da mutun kai shi kace na sai da kanka me na sai da je ka kaza ka biya kanka ya sai da kan shi ba wani ya sai da ba bi a kasadin tiran shi tiran shi riga bada kaɗan kaɗan har ya biya au bi itki alaihi bi tadbirihi ko kuma yace na yan takarar da na zama babu ni bi an ya kula ce mishi idza mitu fa anta hurr in na mutu kai dani to wannan hanyoyi guda uku da muka zanan nan kuna ji ko au ta atiku alaihi amatu bisila ko kuma baiwa ce sai ta yantu wannan wata ƙari ce akan wani hanyar da muka zana yanzu mun zana hanya guda uku ka mallaki mutum amma dan uwanka ya yantu ko dalilin haka ka mallaki mutum amma ka dora mishi fansa ya biya ka in gane ko ya yantu ko kuma ka ce a mutum in ka mutu ya zama da bayan ka to amma bangaren mace akwai kari to shine wanda yake cewa aw ta'tiqu alaihi amatu bisila'in ai bi an yasaraha yace ko kuma baiwarka bata ce ta samu yanci bisiladin saboda aihuwa bi an yin saraha ayyu jami'a baiwar ka ce kasan idan mutum yana da baiwa ya halitta ya kwanta da baiwar shi ko baya ɗari gare ka babu dai amma sai dai me duk baiwar da ka kwanta da ita inda ta samu ciki to shikenan ta zama ummu walada bakar yancin sai da ta har abada ko an gaga na mutum a tace maka yan data in ma baka yan data ba da ka mutu ita ce farkon wani a dukiyar ka ta wuta ta zama a yi mana malamai suka ce duk abin da zai nuna ciki ne ɗani tabbas to inda ta yi shi misali ta je ta yi bari likitoci suka ce wannan ɗani tabbas halittar ta cika to saboda haka ta zama umu warata baka da yancin sai da ta kadai ko ka yanta ta ko kuma ka barta nan da kamun ta zama diya saboda haka kenan shi kuma wannan ƙari ne akan kenan duk yadda mai gida kwanta da baiwar shi ba shi da injin sai lati amma yanzu da misali baiwa ce tana karkashin ka ko ka kwanta da ita amma ba ta da komi to ya halitta ka sai lata amma yanzu zaka sai lata dole wancan ka gaya mashi ce to na kwanta ta kenan dole ta yi mai sai istibra'i saboda haka kenan a tabbata babu komi sannan ciniki ya tabbata kun gane ku yawwa fata hamilu minhu tarwa ciki sun matalidu ta aihu ta aihi ibnan au bintan da ko diya fa inna ta atiku iza mata ko baka yanta ta ba in ta mutu eh, in ka mutu ta zama ta zama diya ita bata cikin abin da za a raba ta kuma ɗanta shi ma haka fa inna wala'a hadha al-abd aw al-ama ita to wannan bawan da ya yanta ko daga dan uwan taka tashi ko ita wannan baiwa allazi ataka wanda ya yantu yakunu fi jami'i hadhihi al-ahwal a cikin wannan halaye gaba da muka zana shi jami'i hadhihi al-ahwali a kowane hali ɗaya daga cikin wannan halayen guda kusan hudu da muka zana yakunu li hadha sayyid wannan mai asali wanda ya yanta to shi yake da wala'i har yanzu wayar risuhu anu kuma yana gane shi asabatuhu ba da motsi in akwai asaban shi za su gane shi in babu shi wanda zai yi ya ce wa haza ƙauru a mati al'ilmi wannan shi ne magana ta malamai gaba ɗaya da hadisin aisha a sabi saboda hadisin aisha wanda ya ce kenan yanzu masalar asalin ta uku ce amma ta koma nawa ta koma hudu da asali ka mallaki mutum dalilin ɗan uwan takalka saboda haka ya bayyana dan uwanka ya yantu ko baka yanta shi ya yantu dan mutum bai mallaka dan uwan shi dai kenan ko kuma ka dora mutum fansa ya kawo kuɗi ya biya ka kuna ji ko to har yanzu in dai har ya mutu bashi da magana da kai ne kai ne wala'in shi kun gane ko ko kuma baiwa ce ai bawa ne kace mishi anta hurrun kai da ne bayana ko kuma baiwa ce na hudu kenan mai gidanta ya kwanta da ita yanzu ta samu ciki ta aihu shi kenan ko da bari ta yi ta zama umu walada kenan radda Allah ya kaddara ya mutu to ta huta a dukiyarsa kenan yanzu in kana so kana da yancin da zaka yanta ta yanzu ta zama diya kuma ka aure ta gane ko shine ma'ana ake a wannan ake ilgazi akwai wani abu da ake cewa ilgazi kamar da ake cewa abu na wasa da ake ko kuma abu na ban mamaki ko na ban dariya da ake sai a ce wai wani ɗa ne kamar da ake za a ka citi ka citi wani ɗa ne amma da shi aka ɗaura auren uwanshi da baban shi kuma aurensu na farko kuma ɗa ne na halak yana yiwa eh ɗa ne na halak yawwa to shi ne wani ɗa ne na halak kuma aka ɗarma arman uwanshi da baban shi tana yiwa ba shi ne alwadi na uwanshi kuma almansu na farko kuma ɗani da halak to wannan shi ne da wani hanyar da kaɗa ake samu mutum ne yana da baiwar shi sai ya kwanta da wannan baiwar yanzu da ya kwanta da wannan baiwar shi kenan sai ta aihuwa mashi ɗa yanzu tunda ta aihuwa mashi ɗa ta zan mi umar wani to yanzu ana nan ana nan bashi da ne bashi da injin sai da ta kenan ana nan ana nan ta yi shekaru mai yawa haɗin ma tana yiwuwa ya girma ya kai shekara ashirin ya ce ce kai na yan taji ki zo mu yi aure kawai yanzu a koma da aure to kaga yanzu dan da shi za a je auren goshi da baban shi ko aure na farko tunda wancan ai da aka same ta hanyar me ta hanyar wala'i wannan ga bota ne to saboda haka ce nan shi ne ake ilgazi ana wali annahu ya tiku min malihi bi sabab fi'lihi yace domin yana yantuwa ne a duke saboda aikin wannan mutumin wanda ya sababin dalilin ka zama ɗan fai kun wala uhu lauki nan wala'in shi in babu magana na shi ne kama lau ba shara ita ƙahu kamar a ce da kanka daman ka ‘yan tashi bawon ka ne to wani shi ma duka ɗaya
ويكون ولا أيضا هذا السيد على أولاده من قرابة موتها أو أمته أي إذا كانت زوجة هذا المولود الذي أشبه وأشبه ولا أن هذا السيد ليست حرة الأصل لأن كانت أمة ثم أعتقد أو كانت أمة لهذا السيد ثم لا أو لا لهذا المنكر من هذه الزوجة يكون لهذا السيد الذي أعتقد آباءه أباه لأن لو كان بسبب to matsala ta gaba ke cewa wa yakunu wala'u aidan li hadha sayyid yace to wannan da wanda ya yanta wannan bawar ko baiwar wannan yace yana zama to hailo shi zai wala'i ala auladihi akan 'ya'yan shi min hurratin mutaqa mutaqa mutaqa daga diya wanda aka yanta ta kun gane ko da asalinta baiwa ce aka yanta ta ta zama diya to tana da da to wannan diyan ha'ilolin shi wani wanda yantan shi zai yi wala'in wasu hannu diyan ku ba ai da asalinta ita ma bai wace aka yanta ta zama wadiya to ha'ilo a nan yanzu an komo kenan in ma namiji ne in ma mace ne au a mace ai iza kanat zaujatu hadha al-mamluk idan matar wannan wanda aka mallaka allazi atuqa wanda aka yanta matash wa asba wala'ahu li hadha sayyid wanda wala'insa ya zama na wannan mutum laysat hurratul asal laysat hiya kenan hurratul asal ba diya bace asali bi an kanat ama da da harko baiwa ce summa utiqat sannan aka yanta ta au kanat ama ko kuma baiwa ce da hada sai daga wannan mai gidan fa inna wala auladi hada almu'tak kenan ƴaƴan wannan wanda aka yanta wanda ya yanta ka to ƴaƴan naka shi zai musu suma wala'i min hadhihi zawla naga wannan matar taka yakun li hadha sayyid na wannan ne wanda ya yanta ka ne allazi ataka abahum wanda ya yanta baban su kenan wanda ya yanta baban ku shine waliyin baba kuma shine waliyin ku da kanku li anna itqahum kana bi sawbi yace domin yancin su ya zama da saurin shi kenan har yanzu dai ana nan a wajen wancan to ra'ayi mu daga nan بسم الله نعم تقديم خبر تقديم خبر كالا تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها وجوبا نعم إذا كان خبر يبيعه جملة فالاسم هكذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للكتب من ت- من تاركة
مقتول.
كل شيء
وقد تقدم خبر ليس
الجان والوجوب للقاتل آتي على اسمها شيء لأنه ناكرة وتقديمه واجب ولا يجوز
عكس تو ياي يقول رحمه الله تقديم خبر كان واخواتها على اسمها وجوبا inda ake iya gabatar da labarin kana da yan uwanta akan sunan amma yanzu ba jawazan ba akan dole dole nan a yi takadimi to gashi nan abu na farko idza kana al-khabaru shubu jumla idan labarin ya zamanto ba jumla bane amma iya da kamar jumla sunan kuma nata na khab- na ita kana ya zama na kira to nan dole a gabatar da shi misal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa laysa lil qatil min tarikati al maqtul shay'un kaga aka ce lil qatil yaro majrur kenan shine shi jumla kaga gatan shay'un na kira to saboda haka anan kenan dole a gabatar da lil qatil kafin a ce shay'un وقال لو تقدم خبر ليس الجار والمجرور للقاتل yace kaga labarin lesa ya garge ya gabatu shi ya ware zuwa shine jari da majrur da aka ce lil qatili lil qatili ga wanda ya kisa ya gabatu a lasmiya akan sunanta sunan lesa shine shay'un li'annahu nakira domin nakira ne والتقديم واجب كنا انا دولة اغباتني ولا يجوز الاكس بالتبع اي اكسي اجويش كمان لو muka wada wancan na baya da ake to anan ba iya na na biyu ومثله أتبها بين الشعوب تأويل حيث تقدم خبر أتباع بين بين الشعوب وهو ضرب على الاسم حسبهم لأنه ناكرة yawwa yawwa yake cewa misali na gaba yake cewa misali asbaha bainan shu'ubi ta'awunun kina asbaha kaga aka ce bainan shu'ubi ga asbaha ta zo sai aka ce bainan shu'ubi daga shubu jumla sai aka ce kuma ta'awun na kira hal taqaddama khabaru asbaha shine bainan shu'ubi kaga labarin aka wala gabatarwa bainan shu'ubi da yau ce asuba ta'awunu bai na shu'ubi a yau ce asuba bai na shu'ubi ta'awunu ko zarfin kaga zarfin ya nan alasmi as- eh, alasmi asuba kan suna asuba li'annahu nakira domin nakira ne kenan anan sai aka yi takadimi akan dole to na gaba إذا كان الاسم كان أخواتها دليل يعود على جزء من الخبر مثل كانت المدرسة نازلها حيث تقدم خبر كان الجاري والمجرور في المدرسة على على الاسم كان نزلها لأن جهاد الاسم دليل يعود على خبر مقدم yawwa to na gaba kuma idan kana bismi kana wa au akhawatuha damiru yaudu a juz'in min al-khabar idan ya zamanto ga sunan na kana ko yan uwan nata akwai ramiri a cikin sunan nata wanda yake da- dawowa akan wani bangare na shi labarin Kun gane ko kenan ya zamanto akan abin da aka samu na na sunan na kana akwai wani abu ne lamiri ne da yake dawowa akan labarin nata To, ko wani bangare na yankin labarin misali kana bil madrasati naziruha mai diba hana aka ce wani ne madrasa kenan kaga akwai lamiri da yake dawowa akan eh, wannan nata hasu ta kaddama kawulu kan algaru wal majrur yace lokacin da labarin kan ya gabata jari da majrur shine fil madrasati ya gabato akan akan alasmi kan akan sunan kana menene sunan kana shine naziruha mai dibata kenan eh, eh, madrasa tana mai- da mai kula da ita لأن بهذا الاسم ضمير ضمير أكوي أتكيونا سونا لمير يؤد على الخبر المتقدم ينا داو أكل لابان نيقباتا شيني ها إن أكت نازرها مديبة واتي مدرسة كنا بالمدرسة أي شيني لاباري sai a gaba aka ce kana bil madrasa a gaba labari kamun a zo da suna saboda aka ce aka ce nazirwa saboda me? saboda a cikin sunan akwai wani lamiri da ke dawo akan labari kin dole a jinkirta shi na'am فمثلهم بعد الحكم حادثه حيث تقدم الخبر رواه الجملة بالحكم على الاسم حادثه لأن الاسم أتسلى به ضمير يقود على الخبر وتقديمه واجب ولا يجوز أكثر yake abu na gaba misali ba ta fil haƙari harisu kenan ya kwana a gona mai gado har su kaddamar khabaru labarin ya gabata wani shi jumla da aka ce fil haƙari cikin gonan ya gabatu a lasmi akan suna na kano akwatuwa shine bata shine harisu kenan harisu shine sunan li'annan isma domin sunan da aka ce haris kinnan ittasala bihi damiru lamiri ya sadu da shi da aka ce hudin nan ya udu al khabar da yake dawo akan labari kaga kenan kace ba ta fil aqali harisu mai gane shi mai gane wa hakan kaga akwai abin da ya dawo ga labarin a cikin suna akwai abin da ya dawo daga labarin wata ƙadimu wajibin wala juzul akas kenan anan ma dole a gabatar da shi labari ya fara zawa kafin suna ya zo shi kuma ba a yi wani abu in ba haka ba akan dole ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله